اللهم صل على سيدنا محمد الخاتم لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة الحلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسجلنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أهل رشاف نفس البكرة إلى أنا بقى تاشي وإن صحى عن السجود idan mai sallah ya yi rafkanuwa ga barin sujuda eh shi ne an sujudi ga barin sujada au zuhima ko aka matse shi a sahu bai samu ya yi sujada tare da liman ba au na aka ko ya yi gyangyaɗi bai samu ya yi sujadan nan tare da liman ba hatta kama imamu ila raka'atin ukhra hal imamu ya tashi zuwa wata raka'a daban shi yana nan yana gengedi ko ya rafkana ko an matse shi da yusuf jadu guda biyu to sajada yayi wannan sujadar lokacin da ya samu dama ko ya farka daga gengedin ko ya fadaka daga rafkanuwan in tsama in yayi tsammani fi idrakin imami a cikin zikkan liman abul aqdu ruku'i kafin liman ya kudura ruku idan ya ji liman yana karatun fatiya ne a tsaye a bayyane ya san zai iya sujudunsa guda biyu ya miƙe ya samu liman a tsaye kafin ya ruku to sajada yayi wannan sujada ko guda ɗaya ko guda biyu ne wa illa in kuwa baya tsammani zai riski liman a tsaye kafin ya kulla ruku to tarakahu ya bar wannan sujada wa tabi al imama kawai ya bi limamin ka gane ai musamman in ya san wannan a raka'a ta karshe ce kawai ya farka daga gingidin ya ga liman har ya tsaya yana karanta fatiha ka ganin gaba nan da nan zai ruku tunda raka da ƙarshe ce ba tura ake karantawa kuma a asirce ne ba ta da tsawo to a irin wannan yanayin in ya san ba zai riske shi a yayi wannan ba ya yi wannan sujada a wato ya miƙe ya bar sujada wa tabi al imama ya bi liman wa qada raka'atan ukra annan ma zai rama wata raka'a daban saboda ya bar sujada aidan kamar yadda aka ce ya ramu sujjada a lokacin da ya bar ruku'u wa haisu qada raka'ata duk yayin da ya ramu raka'a wajen rafkanuwar barin sujjada da wajen rafkanuwar barin ruku'u har ya ramu sujjada raka'a guda wala sujuda alai babu sujjada a gare shi illa an ya kuna shakan fi ruku'i aw sujudi sai dai in ya kasance yana shakku a cikin ruku'un nan aw sujudi ko wannan sujada yana shakku cewa ruku'un nan da yake rafkanuwa da shi aka yi ko ba da shi aka yi ba ko sujadan nan yana rafkanuwa saboda gyangyaɗi yayi sujadun nan guda biyu aka yi da shi ne ko kuma ɗaya aka yi da shi kuma bai samu ya yi bai da tsoron kan liman ya yi ruku'u ko kan liman ya yi sujada ko ya ɗago daga sujada wannan raka ta tsere masa to in yana wannan shakku a cikin wannan ruku ko a cikin sujadan to dole a ƙarshe zai yi sujada ba domin inda shi aka yi wannan ruku ko da shi aka yi wannan sujada sai yake shakku yake ga kaman ba da shi aka yi ba ya jefar da raka'ar kuma ya musanya da wata ya rama raka'a bayan sallama to kaga wannan raka'ar da ya rama ta zama ƙali tunda yana shakku bai da yake in kuma dama ta bar shi ne to dama wata raka ya jefar da ita wannan da ya rama ta bayan sallama da ima ita cikon sallar to in yana shakku bai da yake ruku'un nan ko sujada nan ta bar shi to ba wata sujada a gare shi haifu qadara ka aka duk lokacin da ya rama raka
sai dai yana shakku cikin ruku'un da yake ganin ya bar shi a dalilin sa ya canza raka'a ko cikin sujadar da yake gani a dalilin ta ne ya musanya sabuwar raka'a bayan sallamar liman to wannan zai sujada ba a ji saboda shakku to alhamdulillah sai me haka da fitowa alaji ya zuwa ina alaji guba ina sa alai ballo masha Allah yau to ina ne izziya shafi mai asma'u zai zo ba ɗari biyu da goma sha to ina za a tashi wala ya juzu an yi tazawadar rajul imra'atan baya halatta mutum ya auri mace li yuhillaha domin ya halatta ta liman tsallaka ha salatan ga wanda ya sake ta sake uku auren kisan wuta wannan baya halatta ka gane ai wala yuhilluha zalika zalika wannan auren da yayi wala yuhilluha baya halatta ta dama an haramta masa to in har ya aure ta da niyyar ya halatta wa wanda ya mata saki uku to wannan auren nasa la yuhilluha baya halatta ta wa yufsaku ana warware auren nasa da yayi na kisan wuta qabla al-bina'i kafin kwanan aure wa ba'dahu da bayan kwanan auren ko ya take ta in aka gano ya aure ta ne da niyyar ya halatta wa tsohon mijin da ya mata take uku to za a warware nan auren falahal musamma amma za a ba ta sadakin da aka ambata in an daura sadaki an daura aure bashi ne zai biya sadaki amma auren a warware in kuma ya biya ne aka daura auren to shikenan ba za a dawo masa da sadaki ba tunda ya take wa man tsallaka imra'atahu salasan duk wanda ya saki matarsa saki uku lam tahilla lahu ba za ta ƙara halatta gare shi ba bi milkin da mallaka wala nikahin wala aure in bai wace ba zai aure ta yi sadaka da ita ba inda aure ne ya hada su ya mata saki uku sai kuma ta zama baiwar wani to yanzu ko ba zai an aka sa ta a kasuwa ba zai saye ta ya tashe ta ba dan cewa ai da aure ne ya raba su yanzu kuma mallakar damaci ne wancan haramci yayi na so har da mallaka din ma ba ta halatta ba wala nikahi wala da aure ba ta halatta ga laifi ya aure ka hatta tanki a ga wajen gairahu har sai ta auri wani miji wanda ba shi ba sannan in wani mijin ya sako ta ko ya mutu ta yi idda ko ta yi ta kaba sannan take halatta ga tsohon mijin da ya mata saki alhamdulillah sai me misala shafi na nawa a samurin dani ɗari ku da tamanin da shida a gajeren bugu ina ne ومن هل من أمرته ومن هل من أمرته duk mutumin da ya warware haramin umrarsa qabla ashhurul hajj kafin watannin hajji ya zo umra alal misali a cikin wata ramadan ya yi umrarsa har ya warware watan shawwal bai kama ba sun mahajja min amihi sannan ya tsaya ya hajji a wannan shekarar tasa halaisa bi mutammaci wannan ba mai tumaci ba ne ka gane ai halaisa bi mutammaci dan ya yi hajji a shekara ɗaya a yaji ya yi umra kuma ya jira ya yi hajji a shekara ɗaya to wannan ba tumati ba ne saboda umararsa ba ta shiga cikin watannin hajji ba ya gaba umararsa a rajab ko a sha'aban ko a ramadan wannan falata bi mutamatti'in wannan ba mai tumati ba ne amma wanda muka faɗa jiya ko da umrar ya ɗauko haramunsa ne a cikin watan ramadana ya yi ɗawafi kafin ya warware haramun kafin ya yi sa'ayi sai kuma wata ramadan ya kare watan shawwal ya kama a cikin watan shawwal ya warware haramunsa sannan ya jira ya haji a wannan shekarar to wannan ya yi tumati saboda umrarsa ta fada a watannin hajji watannin hajji ko suna farawa ne daga shawwal zulqida zulhijja wa man asaba saidar mutumin da ya farauci dabbar farauta da harami a jikinsa na hajji ko umra fa alaihi jazaa'u mithlu ma qatala min an-na'am fa alaihi jazaa'un mithlu ma qatala a wata qira'a fa alaihi jazaa'un sakamako ya wadaba a kansa mislu ma qatala irin misalin abin da ya kashe amma zai biya shi minan na'ami daga dabbobin gida idan ya kashe barewa to zai biya da tinkiya in ya kashe gada zai biya da akuya in ya kashe ƙauna zai biya da sanuwa in ya kashe laƙumin dawa zai biya da laƙumin gida ka gane ai in ya kashe jaki zai biya da saniya in ya kashe jakin daji don ba a cin jakin gida ai minan na'ami Allah ya ce jakin gida yana cikin na'am yawwa idan ya kashe tattabaran makka ko ta haramin madina zai biya ta da akuya ta ce ƙarshen dabbobin gida tunda Allah cewa minan na'am idan ba su da misali a dabbobin gida kuma ana cin su a dabbobin farauta irin su jakin daji da su kurege da su zomo duka wannan zai biya shi ne minan na'am daga dabbobin gida ya kuma ni gawa adalin min fuka ha'il musulmina gawa adalin ma'abota adalci yana nufin malamai min fuka ha'il musulmi daga cikin fakihai na musulmai ya hukumu biyu suna suke yanke hukunci da tun da laifi kai a nan ko ka karanta wannan hukuncin ko ka karanta a cikin alkur'ani ka gane ai fa da za u misli ma qatala min an'ami ya hukumu biyu da wa adalin minkum minkum ne shi yin fuka ha'il muslimina ko ka san wannan hukuncin da muka faɗa in ka kashe dabbar farauta ba za ka je kai gaban kanka ka je ka saya ka yanka ka sadakar ba sai ka kawo kanka gaban hukuma domin kai da laifi ne ka taba ganin mutum yawo kansa hukunci eh da laifi yawo kansa hukunci ai sai hukuma ta take hukunta shi shi yasa Allah ta ya hukumu bihi da wa adlun minku ba shi zai yanka kansa hukunci wajen ya karanta ya san karatu ba sai ya zo gaban akwai suna nan alƙalan da hukuma ta tanada a Saudiya a Makka in ka zo akwai ofishinsu da komai in fatawa kake nema in laifi kai in hukunci ya kama ka za ka je gaban su ne ka ce to kai kayi kaza da kaza sai ka ce hukuncin ka kaza ne ka je ka nemi kaza ka yi kaza to sannan in ka je kai hukuncin ka ya tabbata ina fata an gani wa mahallu mahallin da ake yanka jaza'u saidi minan shine mina inda ake yanka hadaya amma in wa kafa bihi bi arafata idan ya tsaya da wannan dabbar jaza'u sayd bi arafata a dutsen arfa in ya fito da shi tun daga masauki ko tun daga garinsu ya zo mina ya wuce ya yi tsayuwa arfa ya zo ya kwana a muzdalifa daga nan goma ga wata ya zo mina wajen jifa to amina zai soke shi lokacin da ake soke dabbar hadaya wa illa inda tsaya da shi a arafa ba ballantana ya zo da shi mina bayi da shi a gurin to fa makkatu in ya dawo maka dawaful ifada ko an gama zaman mina ya dawo maka to sai ya kai wannan dabbar ya je ya yanka ta a garin makka wa yadkhulu bihi min al-hilli yadkulu ko yudkilu wa yadkulu bihi yana shiga da wannan dabbar da za sai dubin hilli bangaren hilli zai shigar da shi hilli ne ba zai yanka a haram ba galin makka din akwai bangaren haram da aka haramta zubar da jini akwai bangaren jilli inda aka halatta zubar da jini to in ya zo da ita makka ba zai yanka ta a haram ba sai dai a hiddu walahu ya halatta gare shi an ya tara zalika ya zaɓi irin abin da zai biya da za saidu da shi ba dole ne sai ya yanka dabban ba auka fara da a auka fara tan da ama masakin a wannan kira'a ko kuma samu auka faratu da ani masakin ko kuma yayi kafara ciyar da miskinai an yanzu da ila kimatin saidi da farko zai duba zuwa ga kimar wannan dabbar farauta ila kimatin saidi da fara duba kimar dabbar da ya falauta in barewa ce ya je wajen masu hukunci suka ce barewa za ka nema a abin nan ka kingiya ko saniya ya kashe ɓauna ta jeji aka ce za ka nemi saniya to sai ya tambaya nawa ne kudin saniya a garin makka ko in je ya cinikin dabbar aka ce kudin ta kaza ne to wannan kudin sai ya sayi da'aman abinci alkama ko shinkafa ko wani abincin da ake ci a garin makka bai ta sadaka bi sai ya sadaka da shi ya raba wa miskinin ka gane ai yana da wannan zaɓin au adala zalika ko ya daidaita wannan yawan abincin siyaman yayi azumi kaji kuma eh zaɓi kan zaɓi daga yanka dabba an dawo a yi ƙimar kuɗin dabba a sayi abinci to idan aka yi ƙiyasin abincin da kuɗin dabban nan zai saya kuma bayi da kuɗi to sai ya yi azumi adadin yawan mudun da kuɗin dabban nan za ta saya an ya kuma zai yi azumi an kulle mudin ga kowane mudin na buɗe na kuɗin dabban nan zai azumci yawan yini ɗaya a wannan ya ba wuce abin na share ne mutatabi aini wannan sai dai yau ko akuya ce a garin makka akalla za ta yi dubu talatin na najeriya abinci kuma a rahana da shi a makka saboda akwai tallafi na hukuma to dubu talatin na akalla zai saya maka buhu biyu a ba ta da tallafi wannan ba kayan jin daɗi ba ne to buhu biyu ko kwano kwano da kwano nawa ne a tamanin to kowane kwano ɗaya zai maka mudu hudu tamanin sau hudu nawa ne tamanin tamanin sau hudu to to ka gani to ɗaya ka cikin sau biyu to gashi nan dai to wannan shi ne adadin azumin da zai kaga wannan ya fi kowanne wahala wani kasar mudu in an samu karayar mudu don kudin dabban nan zai sayi mudu ɗari da ashirin da biyu da sulusun mudu bai cika ba ko da rubuyi ko da labun mudu to wannan labun mudun yawman kamilan sai ya masa azumin yini cikakke don babu labun azumi babu sulusun azumi babu rubun azumi ko da aka samu ko kafin hannu ne ya hau kai bai cika mudu ba to ba za a yafe masa ba sai ya yi wa wannan kasirin mudin karayar mudu da bai cika ba sai ya masa yawan kamila yini azumin yini ɗaya su kai wannan shi ne hukuncin jaza'u sai to alhamdulillah mun gama hajji saura umra sai ne akwai ofis iri iri na hukumomi daban-daban akwai na 'yan sanda akwai na sojoji ba akwai na sf duk suna da shi akwai na limamai akwai na ladanai akwai na masu fatawa akwai na shi ne dai sai ne askari shafi na nawa shafi na nawa za mu shafi ɗari uku da hamsin da nawa ɗari uku da hamsin da biyu mun gama da kitabun lukulati kitabun ikirari wal hibati wal sadaqati wal umra wal ruquba littafi da zai bayanin al'ikiraru fuluci shi ne mutum ya fuluci da wani haƙƙi da yake kansa da ke eh wane yana bi na kuɗi kaza eh wane ya ba ni aran dabba kaza wani ya bani aron buhun hatsi ne gidan da nake cikin nan na wane ne ko gonan nan da nake nomawa ta wane ce da makamancin wannan mutum ya yi ikirarin da wani haƙƙi na wani a kansa wani bace da hukuncin kyauta wasu da da hukuncin sadaka wasu umra da dalantawa wasu kuba da kuma bibiyar mutuwar juna a rukuba da al'umra sun yi sun yi kama da juna ka gane ya yi umra shari'a ta tabbatar da ita ka dalanta wa mutum dare ake cewa da hausa gonan nan tawa na baka ƴaƴan da za ta yi a bana ka je ka tsinka ba gonar ka ba shi ba ba bishiyoyin ka ba shi ba ƴaƴan da za su shine ka ba shi shine ake masa dare shi kuma rukuba shine nasara suke kai masa isora amma sun kwakwale shi ne akwai bambanci amma dai asalinsa isora ne shari'a ba ta yadda da wannan ban shari'a musulunci abin da ake masa rukuba kamar da mun je fasalin za mu ji shine ni da kai za mu zo mu yi yarjejeniya mu yi alkawari a nemo shaidu ina da ikon yin tasirifi a cikin duk abin da ka mallaka kai ma kana da ikon yin tasirifi a cikin duk abin da na mallaka kuma in na riga ka mutuwa kai za ka gaje ni ‘ya'yana da matana ba za su gaje ni, kai ma an kai kalga ni mutuwa, ni zan gaje ka, ‘ya'yanka da matanka ba za su gaje ka. Wannan a zamanin jahiliya suna yin wani. Musulunci da ya zo sai ya soke ya haramta shi, za mu ji a ƙarshe in mun zo cikin fasalin, amma umra tana aiki. Yanzu za mu dawo magana ta farko shine ikirari yadda kitabul ikirari wanda ni ita rafa da haƙƙi wanda ya furuci da wani haƙƙi kaga kan ya ce al ikiraru nan da ce wa man aqarra bi haƙƙin ba da itirafi da ikirari da abu ɗaya ne al itirafu furuci al ikiraru shi ma furuci kamar tabbatarwa ne ƙarra ne ya ƙirru ƙararar sai aka ce al'ikiraru wa mani tarwa da haƙƙin duk wanda ya kuduki da wani haƙƙi ya ce wane yana bi na kudi kaza ko gidan da nake cikin nan na wane ne ko gonan da nake noma ta wane ce ko dabban nan da nake hawa ko motar nan ko keke ko mashin ɗin nan na wane ne to da zima hu haƙƙin nan ya lagamce shi dole ya kawo shi ba a neman shaida bakinsa shi ne shaida wa ruja'u ana komowa ga wanda ya yi furucin nan fi tafsirin majhuli ilai ko to wa ruja'u ilai mutaliku ne bi yurja'u wa ruja'u ilai ana komowa zuwa gare shi fi tafsirin majhuli cikin fassara ko bayanin abin da aka jahilta ikirarin da ya yi wace akwai wasu ‘yan kudade na wani a kaina to kudade nawa ne an ji ikirari an ji kudi ne amma ai ba san nawa ba to za a za ce to nawa ne haƙƙin ko kuma ya ce a akwai gidan wani a hannuna da sai gidan da nake ciki na wani ba amma akwai wani gida da wani ya saya ya danka shi a hannuna to kaga ba a san wanne bane to za a dawo masa yayi bayani a ina gidan yake ina takardun gidan alal misali shi da tafsiri bayyanawa wasi da rahima a cikin bayanin dirhamomi kamar da yake yan kudade yake akwai su dirhamomi na wane a kaina au da na nira ko yace akwai dinarori na wane to idan laraba ne da larabci suke magana al'ada su wannan da rahima da dalaliran salasatun guda uku eh inda rahima kawai yace to dama jam'i a larabci daga uku yake fara to yana nufin salasatun guda uku inda nanira ne shi ma jam'i ne ba mufradi bane ba tasniya bane daga uku jam'i yake fara falau ƙala kasira da zai ce akwai dirhamomi ko dinarori masu yawa nawa ne a kaina wakila aka ce arba'atun guda hudu ne ɗayan nan da ya kalu akan jam'i to shi yana suka zama kasira wakila aka ce a tis'atun guda tara ne uku sau uku ba uku shi ne da lamira kadai ba aka ce salafatun to tun da yake kasira to a rubanya su su zama zubi uku wannan fahimin laraba ne su suka san wannan ma'anarta amma inda hausa ka zo kace akwai kuɗaɗe masu yawa a kai na kaga an mutum yanzu ne miliyoyi yau a gwazo al'adar zo kace haka to ba su wuce uku ba idan da na in ka kace kasira to daga hudu ne zuwa tara waje kaulihi a dalilin faɗinsa da yake kaza dirhaman ai akwai dirhami kaza a kaina to ishiruna za a ɗauki guda ashirin zai biya in ya ƙi bayani daga baya ya ce a shi ya mutu an to ai ka ce kaza to za ka ba da dirhami ko dinari ashirin wa kaza kaza ko in ya ce ai dirhami kaza da kaza ne to ihda ashara goma sha ɗaya ne ya ce wa kaza wa kaza ihda wa ishirun ishirin da ɗaya ne walau ƙala alfu wa dirhamun da zai ce akwai kuɗin wane dubu da dirhami ɗaya to nan da kuɗin dirhamu bayanin wannan wa dirhamun ɗin ba bayani ba ne dubun ce kamar alfu dirhamin ne sai ya sa wawu to wawu ɗin nan ba fa a'a wato dubu da ɗaya ne wannan wadirhamun ɗin ba bayanan ba bayani ne akan nau'in dubun ba in yake alfin kawai ai ba za a sani dirhami ne ko dinare ba ne tun da akwai kudin wane dubu a kaina to su ku laraba akwai alfu dirhamin akwai alfu dinare ko to da yake wadirhamun to karewa wajen da mutane wadirhamun ɗin nan ma ƙari ne dubu ne da guda ɗaya domin inda dirhami dubu ne zai ce alfu dirhami ba zai kawo wannan wautin ba alfu dirhami zai zama mudafun wa mudafun ilai amma sa wawun alafin nan da canja ruku a wasalin mimun alfu dirhami ya zama alfun wa dirhamun to wannan dirhamun din lam yakun bayanin ba bayani bane shi ma mai zaman kansa ne dubu ne da ƙwaya ɗaya. Wakila aka ta in kana jawabin da'awa, to ka ji ba, in ya kasance jawabi ne na da'awa, amsa yake bayarwa na da'awar da aka yi masa, to ku huwa bayani wannan wajen hamudin bayani ne kawai dubu ne. Idan tambayarsa aka yi yake faɗa, walau a ƙarar bishai'in fi wi'a'in idan ya yi kudufi da wani abu da ya ɗauka na wani a cikin birga ne fa in tagna anhu ko tugune ne na kamar rabi ko tagna fa in tagna anhu idan ne abin ya wadatu gaba da abin baya bukata shikenan wa illa in ko yana da bukata to lazima wannan abin ya lazimta sai ya biya lazima ko akwai akwai alifin tasmiya to da shay'un din da wi'a'un din sai ya biya abin wato abin da yake nufi walau a karra bi shay'in fi wi'a'i da zai furuci da wani abu na wani da ya dauka a cikin burgani to fa in saka la alu alu damirin alu da yana koma ga wi'a'un idan ne abin ya wadatu ga barin wannan birgama shi dai kawai hatsinsa yake nema ko a cikin sanho ma a kawar kayansa baya bukatar fatar buhun to shi kenan iya tsabar zai kawo masa ko ma a baho ne ko a kwale a zo a juye markayin wa illa in ku bai bukatu ba anu ga barin birgama yana son buhunsa ma to lazima da hatsin cikin da buhun su su biyu sun lagamce dole ya kawo wa yasu istisna'ul aksari نعم yana inganta mu- mutum ya yi shogon mafi yawa نعم wal alƙali da mafi ƙanƙanta نعم wal musawi da madaidaici نعم 50-50 kenan shine musawi kaga abin da yake nufi buhun hatsi kwano nawa ne ko wake kwano arba'in ba sai yace akwai wane yana bi na buhu ɗaya ba kwano talatin kwano nawa eh to ya isa sana'in mai al'akasar mafi yawa a cikin buhu da kwano talatin da kwano goma wane ne fi yawa to ya yi shagon al'akasar نعم
ko kuma ya ce wane yana bi na buhu ba kwano goma نعم
wane ne ya fi yawa kaga talata ake musa kenan me me ya soke yake ban da shi goma shi ne al'aƙalli wal musawi da madaidaici ya ce wane yana bi na buhu ba kwano ashirin نعم
kaga sun- sun daidaita da istisna'in da almustasna نعم duka sun zama mutasawi ya kai sun daidaita shi ne ma'anar wannan zancen nasa يسوء الثناء الأكثر والأقل والمساوي duka ya halatta in ya ce buhu ba kwano talatin to kwano goma ake bin in ya ce buhu ɗaya ba ba kwano goma to kwano talatin ake bin in ya ce buhu ba kwano ashirin kwano ashirin ake bin نعم wa min gairin jinsi kuma ya halatta ai wa su istisna'u min gairin jinsi نعم ya halatta ya yi shogon abin da yake wani jinsi ka gane ai buhu ne alal misali an ɗaure alkama a leda kwano uku an jefa a buhu sannan an zuba a jero kwano uku shi ma an jefa a buhu an zuba da kowa ce kowanne daban da ba a kulle a cikin buhu ɗaya نعم
sai ce na ɗau buhun wani kowa ne ya kawo man ajiya na tarkatan kayan abinci نعم
amma ba wake a ciki gero ne kawai da dawa da alkama ko kuma a buhun gero ne aka jefa wani abu sai ce gero ne zalla ko kuma ce shi babu wake a ciki aka kawo masa kaga ya isa na yin abin da ba jinsin abin da yake cikin buhun ba wa huwa min al isbati nafiy shi isti- ah, shi ikrari min al isbati ko نعم ikirari da aka yi da istisna'i min al-isbati na in daga tabbatarwa ne nafiyin korewa ne wa min al-nafi in kuma daga korewa ne isbatu tab- tab- tabbatarwa ne wannan ni ba ji na komai in ba naira goma ba to naira goma kawai ake bi نعم
ka gane ai ولو أقر لزيد بألف da zai yi ikirari cewa zaidu yana bin sa dubu
نعم misali ne ka da zaidu kamar da wasu nahu suke misali da zaidu نعم kamar da zai ikirari wane yana bi na dubu نعم marratai ni kuma har sau biyu ya faɗa a maimaitai wane fa yana bi na naira dubu wane fa yana bi na dubu to sahiya ita wannan dubun wahidatun dubu ɗaya ce karkace tun da ya faɗa har sau biyu ai sun zama dubu biyu wannan ko a hausa ma ai ba za a karɓa ba. ai dubu biyu an san ta zai kai dubu biyu ne au bi dinari ko نعم
majhulin ko kuma ya faɗi wani dinare amma wanda aka jahilta kasan larabawan da aka farraka su نعم
sai suka zama dinaran mutanen iraki daban dinaran maka daban na madina daban na sham daban na misira daban duk kuma dinar ne to sai zama garin da yake ana karɓan dinarori mabambanta sai kuma yake ai wane yana dina dinare kaza nan ba adadin bane aka jahilta nau'in dinarin na wace ƙasa ne aka jahilta ba a sani ba to lazima na ƙadul baladi kuɗin garin shi ne ya zama wajibi ya bayar نعم ƙasar da yake zaune نعم ya yi wannan ikirarin a cikinta to ba zai kawo kuɗin wata ƙasa ya ce ai shi ake bin sa dubu ba نعم kamar a nan Najeriya alal misali ai ba lalle ne a ce naira kaza ba wani yana bi na dubu ɗari biyar kaga ai bai ce naira ba bai ce saifa ba bai ce dala ba to abin da ya zama wajibi shine kuɗin Najeriya tunda a Najeriya yake yake ana masa dubu ɗari biyar to ka ɗauka ma a faranshi ne duk ba kuɗin su sai ba ake cewa ba amma na kamaru daban na tadi daban na nijar daban na sauran ƙasa ta west africa inda suke faransanci amma duk sai ba ake cewa ko to a ƙasar da yake yake wani yana bi na sai fa kaza to na ƙadul balad kuɗin wannan garin shi zai sa ba zai kawo saifa da tadi ko ta kamaru ko ta togo ko ta kwatano alhali a nijar ya faɗa ba fa in ikhtalafa idan kuɗin garin ya saba irin ka- garin da yake kan boda ne ana karɓar kuɗin Najeriya ana karɓar kuɗin Faranshi kuma zai da ana bin sa dubu kaza bai ce naira ba bai ce saifa ba kuma kowanne ana ciniki da shi a garin kamar masu zuwa jifa ɗin nan da su mai ne ana karɓar naira a nan ko amma kuma Nijar ne to idan ya faɗi wannan a rufe to fal galibu sai a ce to ya kawo wanda ya fi rinjaye an fi yin ciniki da naira ne ko an fi yin ciniki da saifa eh Allah a su su su mai nufi su sun gino su di faɗin Allah naira ta bi amma su fito akwai nisa ma duk da naira su ɗaya wani eh eh ta haka ne da- da- tana yawo sosai to sai a karɓi wanda ya kullum jaye ko da ba kudin ƙasar ba ne ana duba wanda yake algali fa in lam yakun idan ba wanda ya kullum jaye suna tafiya ne kafaɗa da kafaɗa wajen daraja da kaifar da neran alal misali ba wanda za a ce wa- wannan yarin jayi wancan lazima musamman to anan wajibi ya ambaci ɗaya daga ciki ka ce akwai haƙƙi na wani akan ka dubu ɗari biyar na naira ne ko na saifa tunda an kasa gane wanne ya filin jaye a garin to dole sai ya yi bayani ya ambaci ɗaya daga cikin biyu to alhamdulillah sai ne
akwai halin masa'il mubarak zuwa karɓa musu wa? abinda ba